الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال قال المصنف رحمه الله تعالى وقول اللوطية أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد وأنه لا يشوبه بالإشراك وهكذا المتبع إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول وأنه لم يشبها بآراء الرجال ولا بشيء مما خالفها فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل أهل الشرك والبدعة إذا إذا لم يكن بد من الصبر فالصبر على الحق ذاك الصبر تحمد عقباه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sare haɗuwar mu a wannan safiya ta talata shi daga watan dulqa'adati a shekara ta 1440 daidai na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine nawa ne tara ko tara ga watan bakwai a shekara ta 2019 a lissafin miladiyya wannan shine darasinmu na 72 a karatun littafin إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان wanda malam ibn qayyim al-jawziya ya rubuta don mu'alajar makirce makircen shaidan yadda suke kasancewa a zuciya yadda yake yaudarar dan adam da yadda yake kadar da shi daga hanya da kuma hanyoyin da dan adam zai dage ya koma zuwa ga Allah ya nemi tsarinsa ya tsarkake masa zuciyarsa kuma ya gyara ayyukansa Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya taimake mu akan gyara zukatanmu a ƙarshen wannan babi na tara wanda yake bayani akan cututtukan zuciya musamman kuma ya taƙaita akan wasu manya da ya ware cutar shirka ya bayyana muninta da cutar manya-manyan zunubai ya misalta guda biyu da aikata zina da aikata liwatsi a tare da ɗan uwansa sai haɗi da dai irin waɗannan karkatattun hanyoyin biyan bukata sawa'un ɓangaren namiji da ɓangaren mace to inda muka tsaya makon da ya gabata yana magana ne akan cewa abin da ya so dama ya bayyana a wannan babi shine cewa Allah subhanahu ta'ala ya ambaci ya kira mazinata mata da mazinata maza ya kira su a matsayin khabithina da khabithat ina faɗan mulakasin ƙarshen abin da muka ƙare makon da ya gabata kuma ya ambaci cewa shi wannan irin aiki na saduwar namiji da mace ko da ta hanyar halal aka yi shi to an shar'anta masa yin tsarki saboda idan mutum ya kusanci matarsa kun ga ya aikata halal to amma ko da wannan halal ɗin in dai har aka samu wannan irin alaƙar ta aure to an shar'anta masa cewa sai ya yi tsarki ashe kenan ya shiga wani hali na nisa daga Ubangiji shi yasa dama ake kiransa ya shiga janaba domin ma'anar janaba shine nisa an ambaci wanda ya aikata wannan aiki a matsayin junub saboda me saboda nisansa daga karatun alkur'ani nisansa daga yin sallah nisansa daga zama a masallaci naka aka hana shi waɗannan abubuwa har sai ya yi tsarki da ruwa to hakanan idan ya zama ta hanyar haram ya yi ya aikata zina kenan ko aikata liwatsi to ya zama an nesanta zuciyarsa daga Allah har sai ya yi tsarki tsarkin nan da ake nema a gunsa kuma iri biyu ne da tsarkin zuciya ta hanyar tuba da kuma tsarkin jiki shine wankan janaba idan bai wannan ba to ba dama ya yi sallah ba dama ya karanta alkur'ani ba dama ya zauna a masallaci to kaga aikin da yake jinsinsa ma ga hukuncinsa ko da halal ne to ya kamata mutum ya gane cewa aikata haramun ɗinsa mummunan laifi ne da yake nesanta zuciyar mutum daga Allah Allah tsare mu daga samun nisan zuciya daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala to nan kuma zai rufe babin gaba ɗayan babin zai rufe shi da wani bayani da dukkan mumini dama ya kamata ya sani a zuciyarsa mai imani kuma mai tauhidi mai barin shirka kuma mai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mai tsayawa akan sunnarsa sannan kuma mai nisantar zunubai dole ne zai haɗu da tsangwama da cutarwa ta baki da cune da matsi da ƙoƙarin kisa ma da ɓata suna da izgilanci da zage-zage da musgunawa wajen ibada kai ko tafiya mutum yake yi da juya masa baya ko a ƙi masa sallama da makamancin waɗannan abubuwa to zai same su daga wurin waɗanda su ba su yadda da su bi irin wannan tsari da yake bi ba na shirya daga Allah shi yasa masu laifi suke tuhumar mutanen kirki da cewa ka gansu nan wai so suke su tsarkaka ka gansu nan wasu na nuna sun fi kowa san Allah ka gansu nan suna nuna su ne na Allah sauran mutane ba na Allah ba a za ka galibi mutanen da Allah ya jarrabe su da saban Allah sukan faɗi irin wannan kalma ta izgilanci ga mumine haka ne to shine yau abin da zai rufe wannan babi na tara da faɗakar da mu a kai cewa in Allah ya baka taufiƙi wajen yin da'a ga Allah kuma ya baka taufiƙin tsayawa akan sunna ya baka taufiƙin tsayawa akan tauhidi wajibinka shine kai hakuri zaka ji tsangwama zaka ji surutai zaka ji sunaye iri iri za a yi kokari kuma a yaƙe ka domin ka lura ga duk duniya ba wanda take kyama irinka in nace duk duniya ina nufin duniyar karkacewa duniyar kafirci duniyar bid'a duniyar 'yan saƙo duniyar 'yan amore duniya a ji daɗi waɗanda ba sa so a ce musu Allah ya hana kaza ku daina waɗanda suke so a bar su a kan abin da suke yi wanda suka gada iyaye da kakanni wanda ba daidai ba ba tauhidi ba ba sunna ba wanda suka saba bid'a suna so a bar su akan bid'ar su ba sa so su ji an ce bid'an nan bid'a ce ba sa so su ji an ce ku daina ba sa so su ji an ce ku dawo kan hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan irin abubuwan su ne zai mana nasiha a kai cewa wajibin mu bai faɗi wani abu ban da guda ɗaya kuma ana ya kamata mu ɗauki darasin a ciki i'radi shi ma bai faɗe shi ba ya kawo maganar yin haƙuri ne to dama za ka yi haƙuri kuma ka yi iradi anil jahilin wa a'rid anil jahilin kamar da Allah madauki yayi umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin aiki ne na jahilci a matsa maka a tsangwame ka kawai saboda kana kan shirya ina ce masu irin wannan tunani a zamanin yanzu musamman suna so a bar masu laifi a ba su ‘yancinsu haka ne makon da ya gabata ai mun yi zancen ƙungiyoyin neman ‘yanci ga masu aikata liwatsi da maɗigo da sauran karkace-karkace da ɓarnace-ɓarnace wanda suka sanya ma sunan da muka ambata makon da ya gabata har ƙungiyoyi ake yi domin a ja hankalin mutane cewa a bar irin waɗannan mutane su ma abin da suke yi tun ana ƙyamarsa har a zo a daina bal ana so ma a sa dokar a daina ƙyamarsa a bar su su rayu su ma ordinary mutane ne kuma abin da suke yi daidai ne in ji su abin da suke so su nuna mutane ke to ina ce idan akwai adalci mai kiran a baiwa wani ‘yancinsa ya yi abu yadda ya fahimta ai ya kamata kuma ya ce wanda yake son ya addini ma shi ma sai a bashi ‘yancinsa alal aƙalla ko bai matsawa kowa ya ba kar a tsangwame shi kar a yi masa izgilanci shi ma ya kamata a sa wata kotun da in an tsangwame shi an masa izgilanci an ce dubi mai dagaggen wando dubi mai gemun nan dubi mai kaza dubi shi ma sai ya je kai kara ya ce ga wani ya tsangwame ni ai na jin ba wannan haƙƙin ko ba a rubuta ba saboda me saboda dama wannan ita ce sunnar Allah dangane da mu wajen mu'amalarsa da bayinsa in ka samu irin wannan daga waɗanda kuke zaune da su suna kyamar ka suna kyarar ka saboda abin da kake kai na gaskiya to kai haƙuri ita ce sunnar annabawa za mu ji ƙarin bayani mu ci gaba yace wa qaulul lutiyyati fadin jama'ar da suke aikata liwafi sune al-lutiyya ma'ana mutanen da yake aikin su ne aikata liwafi namiji ya nemi namiji musamman wanda yake ba mu labari shi ne waɗanda aka yi a zamanin annabi Lut. Faɗinsu da suke cewa, Akhriju'un min ƙaryatikum, ku fidda su daga garinku, innahum unasun ya tatahharun. In aka faɗi hukunci, aka bi bayansa da inna, malamai suna cewa wannan yana nuna ta'alili. Eh, innahum unasun ya tatahharun, mana inna ha'ula'i, sababu ƙaulina لكم بإخراجهم من قريتكم هو أنهم أناس يتطهرون سبب cewar da muka yi ku fidda su daga garinku sababin shine innahum unasun yatatahharun ku dubi wannan nake so ku gane illar da ta sa aka ce a kore su daga gari me suka yi ba sa cikin fa ba su ne waɗanda Allah ke cewa wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun ba fa irin wannan mutanen bane ko ba barna suke ba ba kira suke a saba Allah ba a'a so suke ba zancen su matsawa kowa ma ya tsarkaka ba su din ne fi haddi zatihim ya tatahharu shi ma laifi ne ku hango wannan abun nake shi nake so ku fahimta daga ayar a wurin masu laifi a wurin karkatattu a wurin kafirai a wurin ‘yan bidi'a a wurin masu saɓan Allah kai in ka ce ba za ka yi shirka irin tasu ba in ka ce ba za ka yi bidi'a irin tasu ba in ka ce ba za ka yi harkar saɓan Allah irin nasu ba to ka ce za ka tsarkakan ma laifi ne laifinka shine kana so ka tsarkaka tsarkaka fa tsakaninka da ubangiji nan ba laifinsu shine ne sun matsa mana sun takura mana sun ce sai mun bar abin da muke ba ku kore su wannan ba shi suka faɗa ba aya duk da cewa shi ɗin ne suke nufi dan an yi wannan ne suka damu hankalinsu ya tashi Allah sa kun fahimci abin da nake so a fahimta a nan guri laifin ashe ya takaito akan ka zama kauna riko da addinin shi kansa laifi ne a gunsu za su tsane ka za su kyamace ka za su sa a daina sauraron ka shi kansa laifi ne innahum unasun يتطهروا اللهم اجعلنا من المتطهرين sai ce wannan faɗin da suka yi min jinsi ƙaulihi subhanahu fi ashabil ukhdud yana irinsu ɗaya jinsinsu ɗaya layinsu ɗaya da irin abin da Allah maɗauki ba mu labari a ƙur'ani dangane da ashabul ukhdud so ashabul ukhdud ma'abuta rami da aka yi aka kurura wuta aka jefa su a ciki ai kun san kisar ko da Allah maɗauki ba mu labari a cikin suratul buruj وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أجل waɗannan ai kun san kissar dai da liman muslim ya ruwaito daga hadisin suhaib na kissar wani sarki da wani mai sihiri da wani mai bauta da wani yaro ƙarami ko? yawwa sarkin yana da mai sihiri yadda dai aka saba boka na fada sai bokan ya tsufa ya ce wa sarki a kawo masa wani yaro don yi tirenin ɗinsa ya koya masa wannan aiki na sihiri don ya ci gaba da yi wa sarki bokanci da hidima irin wannan shi ne aka samu wani yaro aka kawo aka nuna masa inda mai sihiri ya ce masa ga inda zai rika zuwa ya same shi kuma duk lokacin da ya fito daga gida zai bi ta wurin wani malami tunda abin ya faru ne tsakanin zamanin annabi isa alaihi salam kamar da malamai suka ambata da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai ana kiransu ruhuban tunda malaman addinin annabi isa ne a wancan lokaci waɗanda suke kan addinin annabi isa su ne ruhuban masu bauta wanda galibinsu sukan keɓe wani ko kogo ko makamancinsa suna bauta wa Allah ciki to akan hanyar yaron kafin ya je wurin mai sihiri da zai masa training ya koya masa zai bi ta wurin shi wannan malami ka kira shi mai bauta dai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mu bashi a haka duk da a lokacin dai su ne malaman to shine sai ya tambaye shi ina za shi ya gaya masa to shine rika jin maganganunsa yana jin maganganunsa har imani ya shige shi to idan ya je wurin mai sihirin sai ce me yasa ya makara sai ya gaya masa sai ya masa uquba duk da kun san kissar har zuwa ƙarshen ta yadda yaron nan ya gawurta wajen imani da Allah ana faɗin haka ko an ce ya gawurta galibi mun fi amfani da ita a Hausa wajen wani mummunan abu ko wato ya kai matukar inda ya kai wajen imani da Allah da tsayawa da fahimtar abin da malamin ke koya masa to haddata kai inda wata rana wata dabba ta tare hanya mutane suka kasa wucewa tunda mutumin da yake jin wannan shirya kuma ya je ya ji bata za a samu tasadumi ko kawa da bugun juna na ƙarya da gaskiya da yake ji ko shubuha za ta yawa a zuciyarsa to shine wata ran da aka samu wannan dabba ta tare hanya sai ce yau ko zai gwada ya gani ko lamarin wannan mai bauta malami shi ya fi a wurin Allah ko kuwa lamarin boka shi ne ya fi ya ɗauki dutse ya jefi wannan dabba ya ce ya Allah in ka san lamarin malamin nan da nakan bi ta hanyarsa kafin in je gun boka shi ne ya fi a wurinka ya Allah ka kawar da wannan dabba don mutane su wuce Allah ya kawar da dabba mutane suka wuce to tun daga ran nan sai ƙara samun yaƙini ya ci gaba dai da haɓaka lamarinsa yana haɓaka har ya kai ga mutane sun fahimce shi yakan warkar da marasa lafiya mutumin da yake kamar da annabi isa dai saba yi a wancan zamani kafin Allah ya ɗauke shi ya zama cewa mutumin da aka haife shi makaho ma in ya zo ya taɓa shi ko masa addu'a sai ya warke sai ya zama wannan yaron yana wannan abubuwa aka samu wani daga cikin mazauna gun sarki ya je wurin yaro shi makaho ne Allah ya sa sai ya idan sai dawo ta hanyar addu'ar wannan yaro ko taɓa ba da ya dawo gaban sarki me ya faru kai wa ya dawo ma da idanka sai ce ubangiji na ne sai ce kai kana da wani ubangiji banda ni in ji sarki sai ce yi ubangiji na ubangijinka shine Allah to a lokacin nan ya sa azabtar da shi har yace aka ce waye koya maka duk da ina faɗa a dunkule ne na san kun san kissar kun karanta ta waye gaya maka wannan a waye dora ka akan wannan hanya yace wani yaro ne aka je aka nemo yaro yace kai kuma waye dora ka akan wannan hanya yace wannan malami mai bauta shi ma aka je aka samo shi aka zo aka sa aka kashe shi bafadan sarki makaho da ya dawo aka kashe shi ma wannan mai bauta shi kuma yaro aka ce a tafi da shi sai an je da shi can tsauni wato saman dutse sai a jeho shi ya gangaro ya mutu aka tafi da shi saman sai roƙi Allah Allahumma kfini minhum Allahumma kfinihim kai ya Allah ka wadatar da ni ka isar da ni daga sharrin su Allah maɗuki sai ya ruguza wurin suka faɗo suka halaka shi kuma ya dawo wurin sarki me ya faru ina mutanen da aka haɗa ka da su gashi gashi gashi sun halaka aka sake haɗa shi da wasu suka tafi a jirgi jirgin ruwa in an je tsakiyar ruwa ku je hoshi shi ma irin wannan addu'a ya roƙi Allah Allah ya halaka su ya sake dawowa to shine sai ya ce wa sarki in kana so ka kashe ni ga dabarar da zaka ka ɗauki kibiya ka sa ta a cikin baka sai ka ɗana sai ka ce bismillahi rabbil gulam ka ce da sunan Allah Ubangijin wannan yaro to in kai haka shine zan mutu yayi hakan a gaban jama'a an tara jama'a baki ɗaya aka yi hakan sai kuma yaro ya mutu aka same shi ya mutu dama me yake so yana son jama'a su ga wannan tunda an ce bismillahi rabbil gulam jama'a ku suka ce a'a amanna bi rabbil gulam sai da aka yi watsi da sarki aka yi imani to shine sarkin ya tattara jama'a aka rura wuta aka rika jefa mutane a ciki da ransu wancan rahibi abinda aka yi masa abin nan aka zo zarto aka zo da shi aka tsaga shi gida biyu a gaban yaron yana gani to waɗannan abubuwan su ne in kuna ji annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu hadisan yakan gaya wa sahabbai khabbab ibn al-arat ya taɓa tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullahi ba ka roƙan mana Allah ina jin ko shine ko wani daga cikin sahabbai eh shine yawa ka roƙan mana Allah irin wannan azaba ta tsananta ai mana maganin wannan azaban mu sai gaya musu cewa ai wasu daga cikin al'ummomin da suka gabata saboda imaninsu zuwa ake ma a sa zarto a kansu a tsaga su gida biyu da ransu to irin wannan isharar ce aka zo aka yi waɗannan abubuwa aka jefa mutane a wuta har wata mata ta zo da yaro ƙarami yana shan mama tana ta taraddudin ta faɗa ko ka ta faɗa yaron ya yi magana cewa karki damu ya uwata ki faɗa ciki ba komai ki haƙuri duk wannan ana faɗa don akwai mana mai haƙuri akan tsangwama daga kafirai daga munafikai daga ‘yan tamore masu son su ji daɗin duniya ba sa son wa'azi sun tsani addini a zamanin yanzu na ga samari a facebook ana kiransu ‘yan boko aƙida ko kuma ‘yan daɗi arna haka da na ji wani ya faɗa ban san ko ya cancanta a riƙa faɗin hakan ba ma'ana daɗi arna yana su sun fi son komai na wanda ba musulmi ba duk abin da aka ce musulunci yana so haka ya ce a karantar to sun tsani wannan abu ba sa son karatun alkur'ani ba sa son zuwa makarantar islamiyya ga su fa suna faɗin la ilaha illallah a zamanin yanzu suna nan banda ma waɗanda suke cewa ba su yarda da Allah ba a'a akwai wasu su ba sa son a tarbiyyantar da ƴaƴa akan musulunci kuma sun tsani masu karantarwa sun tsani malamai daga an ce malami yayi laifi kaza ko an samu wani malami yayi kaza sai ga su ne masu yaɗawa an samu malami da hoton yarinya an ko a hada ko a ce ga wani nan da shi da matarsa a ta yaɗawa don kawai ana son a cin mutuncin malamai masu cewa abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba ne to akwai irin waɗannan suna nan a cikin al'umma a cikin munafikan al'umma Allah subhanahu ta'ala ya tsare addini daga irin wannan to wajibin musulmi su ne su yi haƙuri daga irin wannan ko ya hudu na faɗe kalmar boko a gida wasu ne suke amfani da ita abinda suke nufi da ita ita ce ko shine waɗanda suke ganin harkar bokon nan shi za a runguma wujuban kuma a rabu da harkar addini ita ce aƙidarsu ma'ana ita suka ɗauka a matsayin kamar yadda musulunci yake a zuciyar musulmi to haka harkar wannan abin da ake yi a bokwance ba ruwan harkar da Allah kawai dai duniya ta yi daɗi shi yasa aka ce boko aƙida waɗanda ba su ba kuma wasu sukan ce musu boko sana'a ni ba lallai zama na yadda da wannan rabuwar haka hakan ba nan kila akwai yan bokon da ba sa sha'awar a faɗi haka mun an ce dan boko galibi shine wanda ya karanta ilimin zamani ko ba haka ba akwai wanda ya karanta ilimin zamanin amma kuma bai yadda da wannan aƙidar ba to kaga kenan dai baya cikin waɗanda ake kira da maganar boko aqida din don haka ba aqidarsa bace shi shi aqidarsa musulunci abin da yasa ne kan faɗi wannan galibi muna magana jama'a da yawa suna sauraro kuma kar ka faɗi abin da kai ma zai zama izgili ga wani wani shi in aka faɗi kalmar yan boko yana ganin ya fi kusa da nan amma abin da ake nufi da yan boko kamar masu ilimin gari wayayyun gari da sauransu shi a fahimtarsa kenan yau wato in an faɗi wannan ɗin ba da shi ake ba in an ce boko aƙida ɗin ma'ana waɗanda suke kyamar musulunci suke ganin duk abin da kafirai suke kai shi ne daidai kuma wajibi a zamanin yanzu a rabu da ƙur'ani a rabu da hadisan nan a daina ɗora yara akan tarbiyya kawai a bar kowa ya rayuwa yadda yake so irin da abubuwan da suke tarbiyyantar da mutane ta hanyar fina-finan nan fina-finai da na turanci da na indiya da na hausa waɗanda ba za ka ga tallan addini a cikinsu ba sai dai tallan lalacewa da shi abubuwa da yawa da mata suke ɗauka na mummunar tarbiyya yanzu ta hanyar waɗannan hanyoyi ɗin da fina-finan baƙin kishi mace ta kashe mijinta da makamantan irin waɗannan da da ba a san waɗannan irin abubuwan ba kuma amma a fina-finan kullum tallan su ake yi kuma mutane suna gani so suke su gwada duk da abin da nake nufi dai masu irin wannan ba sa sha'awar musulunci suna sha'awar a bar mutane su rayu kamar dabbobi babu tsari babu doka babu mai cewa zina haram ne luwatsi haram ne maɗigo haram ne a'a a bar kowa har ai ƙungiyoyi mutane su sami yancin su ta abin da suke so a dai mun fahimci ana waɗannan to wajibinmu shine mu yi haƙuri ba neman tashin hankali in sun zage ka kar ka zage su ba shi ne aikinka ba abinda ba sa so in ka yi zagi to ka yi abin da suke so abinda ya fi damunsu shi ne ka daina wannan karantarwar ka daina wa'azin nan ka daina neman mutane su zo su bi Allah da za ka yi shuru da wannan ko baka koma cikinsu baka koma gefe aji ba a jinka to za su kyale ka ashe laifinka shine me innahum unasun yatatahharu shine laifin kamar da yake a wannan aya shi to shine nan Allah ke gaya mana wa ma naqamu minhum basu ga laifin su ba basu aibanta su ba basu azabtar da su ba basu cutar da su ba duk yana cikin ma'anar wannan naqama naqaman shine mutum ya aibanta abu ya bata shi ya musguna masa ya cutar da shi illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid dalilin musguna wannan da cutar wannan da aibanta wannan ita ce saboda muminai sun yi imani da Allah al-aziz al-hamid kawai laifin kenan illa an yu'minu kun ga ba su ce fa illa an yulzimuhum bi an yu'minu ba shi ma ku hango wannan abu ba suna ganin laifinsu ba ne saboda wai suna lazimta musu sun tilasta musu sai sun zama mumine a'a kawai ka zama muminin ba sa so yanzu dan Allah ka duba ka ga irin kullum ina gaya mana tsanar da aka yi wa musulunci yanzu a duniya a duk wanda ba musulmi ba za ka samu ba yahude da kirista za a zauna inuwa ɗaya da mai bautar gunkin indiya da mai bautar saniya da mai bautar maciji da mai bautar bera da mai bautar rafin ganga da mai bautar abubuwa dai ga nan a indiya iri-iri da ake bautawa ganga wani rafi ne da ake zuwa a sa ƙazanta a ciki duk ƙazantar duniya a nan ake wanke ta to amma wannan rafin abin bauta ne yana nan a indiya har yanzu sunansa ke da makamantan irin waɗannan abubuwa dukansu sai ka ga suna son junansu in an haɗu wani abu ya haɗa ya ta'atsafun za ka ga sashen suna ta'atsufi da sashi yana karkata wajen son ɗayan yana taimaka masa ta ɓangaren kawai wannan ba musulmi ba ne ana cewa islam to shi kina hankalin kowa sai tashi sai zama duk waɗannan sun tattaru ba sa so duk inda aka ce ga musulmi ɗaya a tsakanin waɗannan sai kaga hankali ya tashi ba sa son su ga islam ba sa son su ga musulmi ba sa son su ga masallaci ba sa son musulmi ko iska ya shaƙa mai daɗi ba sa son ya ji daɗi ya kwantar da hankali ba sa son ya samu ruwan sha ba sa son ya samu hanya mai kyau ba sa son tattalin arzikinsa ya kyau suna sha'awar kawai a ce musulmi yana cikin wahala yana cikin azaba yana cikin kashe-kashe da rashin zaman lafiya haka ne ko ba haka ba hmm? to mai musulmi ya kamata yi hmm? ƙara riko da addini da hali mai kyau da dogaro da kai da neman sana'a da watsar da lalaci da yin karatun da a dalilinsa ake wulaƙanta shi an gane ko in ce a dalilin rashinsa ake wulakanta shi da dai duk abin da zai fitar maka da kaskanci a cikin al'asbabu duniyawiyya to ka tashi ka neme shi Allah tsare mu kun ga ashe laifin musulmi shine yin musulunci laifin mai wa'azi ko wanda baya laifi shine rashin yin laifi yana neman Allah ya tsarkake shi to shine wannan illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid wa qawlihi ta'ala yana nufin kenan ma'ana wa qaulul lutiyyati kaza da kaza min jinsi qaulihi to shi wa qaulihi ma'ana min jinsi qauli wancan shi ma yawa da fadin Allah madauki dake cewa qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu ya ku ahlal kitabi yanzu laifin mu a gunku kawai ba wani abu bane fa illa kasancewar kawai mun yi imani da Allah mun yi imani da abin da Allah ya saukar zuwa gare mu wato alkur'ani mun yi imani da abin da aka saukar gabanin alkur'ani shine kawai laifinmu dan Allah haka ne har zuwa yanzu ko ba haka ba wani in ka ga yadda wani wanda ba musulmi ba zuciyarsa take ta farfasa kawai daga anti musulunci yanzu ku ga abin da aka yi wannan satin a jami'ar ibadan makaranta yara yan sakandare sun zo za su shiga makaranta da hijabi hijabi fa irin wannan je kana yi kan nan ne fa ba wai wani hijabi ne da ya rufe ko ina da ko ina ba wannan irin je kana yi kan dan saman nonon nan dan kasa ka dan ciki iya abin da ya rufe kenan bai rufe baya ba bai kai kasa ba amma aka taru wani taron adadin mutane kai ka dauka barayi za a caza ko kuma ka dauka wani ne zai zo da bindiga an ji labari ake bincikawa za a dauke haka kawai yarinya shekara tara goma ‘yar ƙanƙanuwa a sa ta ta cire hijabi a wannan Najeriya ta ‘yancin kowa yin abin da ya ga dama amma in musulun wannan abin ka ji shiru ba mai cewa komai ba wanda zai ce wani abu ba a damu ba musulmin ma ba sa so su yi magana su ma an sun yi magana gani za a ce yanzu ko manyansu manya ko wani babba mai shugabanci a cikin al'umma ya ce wannan abun ba daidai ba ne duk sai kaga da wahala ka ji wannan abu musamman masu demokuraɗiyyar nan ya iya faɗin cewa wannan abun ba daidai ba ne shi gani za a yi ya abu amma kuma a wata jihar ga wani can ya ce jiharsa ta kirista ce wanda da musulmi ne ya faɗi wannan da yanzu duniya ta kusa tashi a jarida tashin duniyar jarida nake nufi yawwa duk irin suka da yanzu ana ta yi to wannan ni ina faɗa ne kawai don ku fahimci wallahi duk waɗannan abubuwan ba haka kawai suke zuwa ba ba komai musulunci nan shine laifi shine laifi shi sa kullum kaji ana cewa ko Hausa Fulani ko menene ba wani abu ne Hausa Fulani ba musulmi ne fa saboda kanuri ma kun gani ba ruwansa ba ba haushe bane baya san ma Hausa baya san fillanci yana da yaransa to amma in dai musulmi ne shi me za a ce masa Hausa Fulani a yi zagi a yi cin mutunci duka ba don komai ba sai kawai saboda wannan addini to mu kuma har yanzu wasa muke da addini ba a ɗauke shi da daidai ba ana ta turo mana yara masu zagin Allah yara masu zagin addini kullum a arewa to da wanne za a bi da rashin zaman lafiyar da tashin hankali da sashe-sashen da kidnapping din da zagin Allah da zagin musuluncin da wanne za a ji da rashin damuwa musulmin su kansu rashin karatu rashin ilimi jahilci sabanin tsakani a kasa haƙuri da shi Allah dai kyauta ba kira nake a haɗa kai akan barna ba wannan kowa san ba haka ake nufi ba yau babu zancen akan barna duk wata barna a yaƙe ta duk wanda ya laifi ya kuskure wa hanya a faɗi ba daidai yake ba amma wannan baya hana kuma mai haƙuri da juna mu zauna lafiya Allah kyauta mana to haka dai Allah mu ɗauki ba da wannan misalai to sai ce wa hakazal mushriku hakanan mushriki yake inna ma yanqimu alal muwahhidi tajriduhu litawhidi shine laifin mai tauhidi duk mushriki a duniya duk mai shirka abin da yasa yake kyamatar musulmi mai tauhidi shine kawai wannan cewa ba zai bauta wa gunkin da yake bautawa ba wannan cewa ba zai yi zai wani addini ba sai musulunci wannan maganar da yi da da'awar da yi da tsayawar da ya cewa Allah kaɗai zai bautawa shine laifinsa ko akwai wani abin da ya haɗa su wani ba unguwarsu ɗaya ba ba ƙaninsa ba ba wansa ba bai taɓa ganinsa ba wani ma a jarida kawai zai gan shi sai a ce kaza musulun islam sai zuciya ta tafarfasa kawai ya tsane shi saboda me ya ce ba zai shirka ba duk mai shirka a duniya baya son mai tauhidi ko mai shirkan nan yana cikin masu da'awar musulunci zaka ga baya so a ce abu kaza shirka ne hankalinsa tashi yake dan me za a ce dan an kira wani kabari wani daga kabari shehu ne fa malami ne mai daraja wanda yana da karamomi dan an ce kaza kuma me laifi yanzu dan Allah in an ce ka bar wannan ka koma ga Allah koma ga Allah laifi ne ina ce koma ga Allah yafi muhimmanci akan koma ga shehu amma sai kaga mutum hankalinsa yana tashi shi ƙoƙarinsa yana ta neman dalilan da za su halatta masa bauta wa wani wanda ba Allah ba dalilan da za su nuna cewa ai ba laifi ba ne don an ce yawa ne to ai ba shirka ba ne ya ta faɗa a kan wannan to ka haƙura man ka ce ya Allah ɗin ko ba haka ba ne in dai mutum a hankalce yake tafiya sai in an ce masa ka bar kowa ka kama Allah ai ba laifi aka yi masa ba ko akwai wani ne wanda ya kusa da Allah ɗin da ya cancanta shi ma a haɗa shi da Allah a roƙe shi irin yadda ake roƙon Allah tun aka taimakon mutum aka yi an ce ka daina shirka kar ka bauta wa mala'ika kar ka bauta wa annabi kar ka bauta wa waliyi bauta wa Allah kaɗai ina jin sai mutum ya ji cewa gaskiya ana son sa tun da an haɗa shi da Allah sai fa idan yana ganin Allah ɗin bai kai waɗancan ba ko kuma waɗancan ɗin daidai suke da Allah in ba haka ba mai kawo tashin hankali don Allah kuna gane zance na? To Allah samu dace. To laifin mai tauhidi kenan ya kaɗaita Allah shi kaɗai ba zai bautawa wani wanda ba Allah ba. Wa annahu la yashubuhu bil ishraki baya cakuɗa wannan tauhidin nasa bil ishraki da shirka. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun to laifin su kenan masu yin imani da Allah ba sa cakuda imanin nan nasu na tauhidi ba sa hada shi da shirka da Allah ba su yadda su yi tuntube su ce shehu da bello ba ba su yadda su ce shehu tijjani ba ba su yadda su ce shehu abdul qadir ba ba su yadda su ce shehu wani wani ba kawai Allah wannan shine laifin su ko akwai wani laifin da yasa aka tsane su in ba wannan ba ba a zagi kowa ba amma zaka ji an ce masu zagin nan masu kafirta wannan ko da ba a kafirta kowa ba faɗin cewa ba kyau dan Allah kafirtawa ne ba a kafirta kowa ba ya kamata mutum ya ji cewa taimakonsa aka aka nuna masa hanya mai kyau kuma wallahi ita ce a Qur'ani amma duk wata hanya da ba wannan ba to zai ga mutane ita suka fi so Allah kyauta yace wa hakazal mubtadi'u haka nan ɗan bid'a mai bid'a inna ma yanqimu ala sunniyyi tajridahu mutaba'atar rasul abin da yake gani na laifin ahlus sunna mabiyin sunna wanda ya tsaya akan as-sunnati wal jama'a da manhajin magabata laifinsa shine tajridahu mutaba'atar rasul ya kadaita cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai zai bi shine abin koyinsa sallah irin tasa zai azumi irin nasa zai rayuwa ma irin tasa zai ba iya sallah da azumi ba da hajji a'a duk rayuwa da cin abinci da tafiya da komai da kwanciya zikiri irin nasa zai yaƙi karɓar zikirin wani zikirin manzan Allah kawai yake so sai ka ji an ce ya rena waliyai ko ba ka bane a ce maƙiyin waliyai saboda waliyai an samu wasu wanda ba waliyan ba sun zo da wani zikirin da suka ce yafi na Allah yafi na manzan Allah saboda ka ce ba ka san sa iya na manzan Allah kake so sai a ce kayi laifi haka ake ko ba haka ake ba to wannan duka yana dukci abin da ya damu mai irin wannan shine kawai kana yin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan wannan ne baya son ka don haka meye wajibin ka ka kala ka ƙara makalkale wa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka damu da abinda mai faɗi zai faɗi mai zagi zai zagi da zagi yana tabo a jiki da yanzu duk mun mutu ma ko ba haka bai hmm? da yanzu ba kowa a ce wani ne ai kaza ne ai kaza ne ai yayi kaza ai an yi kaza tun ana an canja suna an yi wane ne an yi menene an ki iyaye wani waye ya raba wane ne ya siyo nono ya kai wa uwarsa har an daina wannan zancen ma irin yanzu ko ya zama ƙauyenci yanzu to yanzu kuma an koma abubuwa da yawa ga su duniyar dai ba ta son a yi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a duniyance kafiran duniya ba wanda suke yaƙa sai mai bin sunna sai mai islam a mai islam din sun riga sun karanta irin islam din iri-iri ne to islam din da ake so a yi shi irin na su abubakar da umar irinsa suka fi yaƙa duk wanda ya ce rayuwa irin wannan zai yi to ya haɗu da tsangwama ya haɗu da zagi ya haɗu da izgilanci shi ne abinda allah maɗauki ke gaya mana dama a cikin ayoyin da mu karanta ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه da wasu daga cikin mushrikai a Makka suka ce ba za su zo gun manzon Allah ba sallallahu alaihi sai ya kori irin su Bilal su ba za su zauna kusa da bayi baƙaƙe ba za su zauna kusa da su ba shin Allah madauki ya gaya masa wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi karka kori waɗannan da suke kiran ubangijinsu suna roƙon ubangijinsu suna addu'a suna zikiri safe da maraice har Allah ya gaya masa wata kalma yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu suna yin abun su dan Allah fuskar Allah suke so suna son Allah yarda da su sai Allah ya gaya masa ma alayka min hisabihim min shay babu wani abu a kanka na hisabin da za a yi musu ma'ana hisab ma'ana hisabun su daban hisabinka daban wala wama min hisabika alaihim min shay'in hisabinka ma babu komai a kansu su naka daban nasu daban fatatsurudahum da zaka zo har ka ce zaka kore su fatakuna min azzalimin ka zama cikin azzalimai Allah ne fa yake ga manzansa wannan kalmar sai ce ka basu wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd haka muka jarrabi sashen su da sashen wani mai kuɗi wani talaka wani mai mulki wani marar mulki ko wani mai imani wani ɓatacce haka muka jarrabi mutane liyaqulu dan sashen su su rika cewa a haula imanna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan ne Allah ya musu baiwar wai sun shiriya sama da mu irin dai wannan zancen da muke ko innahum unasun yatatahharun to shi din ne aka sake kawo shi nan wannan lamun ba ta ta'alili ba ce ta sairura ce saboda magana ce ta al'umurul kauniya yau Allah ya sa mutane haka liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriyan dan sashen su ya riki sashe abin yin izgilanci to wannan ba ana nufin yayi su dan wannan bane a'a dan za su zo su zama haka shine sairura an fahimci abin to haka ita ma wannan li yaqulu a haula imanna Allahu alaihi min bainina yanzu waɗannan sune da za a ce Allah ya fifita su akan mu yayi musu baiwar imani sune ahlul tauhidi ba sa san su bauta mu abin da muke bautawa wannan izgilanci ne ko ba izgilanci ba innal ladina ajramu kanu min alladhina amanu mene yadhaku wa idza marru bihim yataghamazu haka dai Allah madauki ya ba mu labarin waɗannan abubuwan a cikin alqur'ani in ka san shi zuciyarka za ta samu nutsuwa za ka samu kwanciyar hankali cewa dama haka ake yi haka aka yi wa annabawa yi wa annabawa wannan ya sa sun fasa annabci ya sa sun fasa wa'azi ya sa sun fasa abinda Allah ya aiko su domin sa ku duba annabi nuku shekara nawa yana kiran mutane shekara sama da ɗari tara da hamsin ko kusa da haka yadda Allah maɗauki ya faɗa mana shekarun da a wasa su ne wannan ɗari tara da hamsin alfu sanatin illa hamsina aman ya yi a cikin mutane yana kiran amma a ƙarshe me ya faru duniyar ta ƙi shi ta ƙi yarda da shi sai ‘yan kaɗan Allah ya halaka duniya saboda shi suka shiga jirgin ruwa duk duniyar gaba ɗaya kowa ya mutu duniya fa aka halaka ba maganar bangaren da yake bane wannan duk duniya ne shi yasa duk wanda Allah ya samar da shi daga baya a cikin zurriyar annabi nuhu ne abun shine uban al'umma na biyu bayan annabi adam duka saboda me saboda bai tsaya ya bi abin da ran mutane yake so ba kada mutum ya zauna yana wa'azi yana jiran wai sai mutane sun yaba masa shi yana so ya zauna da kowa lafiya shi baya son a zage shi a tsangwame shi don haka bari ya shiru ba zai wa'azi ba ba zai karantar ba saboda kawai kar a zage shi wannan ya saba wa hanyar annabawa annabawa ba haka suke ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara sa nawa a Makka shekara goma sha uku ba cikin tsangwamar yake ba hmm? a zage shi a dake shi a shaƙe masa wuya a zuba masa kazanta duk yana sallah aka zo a ƙarshe aka fidda shi ya bar garin yana son garinsu ya bari idan da suka zo suka taru suka ce in mulki kake so za mu baka in ‘ya'ya mata kake so mu tara maka ka zaɓo da kake so in dukiya kake so za mu tara mu baka amma duka ya ce a'a kawai ku ce la ilaha illallah suka ji ba su iya faɗa ba shi kenan za ka mutane wallahi ku riƙe addinin nan da gaske ‘ya'yan uwa musulmi sunnan nan da kace kai ahlus sunna ne ba fa wallahi kawai zuwa ka zo masallacin ahlus sunna kai sallah ba shi ne sunna tsakani da Allah ka tashi da gaske ka gyara zuciyarka ka gyara ƴaƴanka da matanka kai tarbiyya mai kyau kai din ka gyaru halinka mai kyau a wurin aiki halinka mai kyau wajen mu'amala karka ci kuɗin kowa karka karka ci bashi ka kibiya ka zama mutumin kirki alakar ka da mutane a rika sha'awa amma ba kullun ƙarya kullun zagin mutane siyasa da goyon bayan harkar siyasa ta fi addinin ma muhimmanci a gunka duk wannan ba ahlus sunna ba ahlus sunna shine wanda addinin shine sama da komai a gunsa fiye da maganar yana bin wani yana goyon bayan wani wani duk shirme ne na rayuwa Allah subhanahu wataala ya ganar da mu to a dage a yi hakuri kamar yadda malam ya ambata sai ce wa annahu lam yushibha bi ara'ir rijal laifin mai sunna shine bai takuda sunnan nan da ra'ayoyin mutane ba ra'ayin kawai ya tsaya kan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da karantar wala bi shay'in mimma khalafaha bai tsaya ya bi abinda ya sabawa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba in bid'a ba sa san ka dan me dan ka rike sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba za su daina ba sai idan dainawa kai ka komo bid'a don haka in kana son Allah ya yarda da kai ka samu tabbata akan hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine ka toshe kunnanka daga surutu kai aikinka ka tafi ka haɗu da ubangiji domin baka san lokacin zaka mutu ba yau gobe ko yaushe in ka koma ga ubangiji ka sami yardarsa ko ka yi hasarar yardar duniya baki ɗaya babu abin da zai cuce ka fasabru almuwahhidi almuttabi'i lirrasuli ala ma yanqimuhu alayhi ahlu shirki wal bid'ati khairun wa anfa' to gashi haƙurin da mai tauhidi zai yi wanda ya ƙi shirka ɗin nan ya ƙi gun bokaye ya ƙi bautar shehunai ya ƙi bautar imamai ya ƙi bautar aljanu ya ƙi bautar bishiyoyi ya ƙi bautar rafi ya ƙi bautar komai sai Allah shi kaɗai almuttabi ilin rasuli kuma mai bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa eh sau da kafa karka karka kyamace a ce maka mai bin manzan Allah sau da kafa na an ce sau da kafa me ake nufi me ma'ana sau da kafa hausa ce me ya sau me ya kafa duk abu ɗaya ne amma abin nufi duk wanda kake bin sa sau da kafa ana nufin yana cire kafarsa kana sa taka agun kaku wannan ita ce agun bahaushe cikakkiyar biyayya to kai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan biyayyar ko an kira ka da kowane irin suna duk sunan da ake so a kira ka da shi karka damu to haƙurin da shi mai tauhidi zai yi mai bin sunnar ma'aiki sallam akan abin da ma'abuta shirka da ma'abuta bid'a suke masa na kyara da kyama da aibantawa da izgilanci to wannan hakurin khairul lahu ya fi masa alheri wa anfa'u ya fi masa amfani duniya da lahira wa ashalu alaihi kuma ya fi masa sauƙi min sabrihi alama yanqimuhu Allah wa rasuluhu alaihi ya fi masa sauƙi akan aibantawa da azabar da Allah zai masa min muwafaqati ahli shirki wal bid'ati akan in ya dace wa ma'abuta shirka ya koma shirka in ya dace wa yan bid'a ya koma bid'a suna kinsa saboda shirka ai saboda tauhidi suna kinsa saboda bin sunna to yayi hakuri akan wannan kin ya fi masa alheri ya fi masa amfani fiye da Allah ya ƙi shi Allah ya aibata shi Allah ya azabtar da shi ran kiyama saboda ya zama daidai wa daida tare da ma'abuta shirka ya zama daidai wa daida aikin su iri ɗaya tare da masu bid'a kun gane wannan zancen in ka bi masu shirka don su yarda da kai ba za su yarda da kai ba hatta tattabi'a millatahu ka yarda da wannan Allah ne ya faɗa walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu shi Allah zancen millaye ya jama'ar manzon Allah wallahi ku kalli wannan zancen Allah ne ya faɗa zancen yahudu da nasara su yadda da kai a matsayinka na musulmi su ji suna son ka zai faru ne kawai in kayi ne hatta tattabi'a millatahu millarsu addinin su ake nufi ko ka bi sa kaya irin nasu aski irin nasu tambada irin tasu aikata sako irin nasu in dai kana da la ilaha illallah har yanzu ba su yarda da kai ba don haka waɗanda suke saba wa Allah suke neman a yarda da su su yi su fidda rai ba za su samu yarda ba a gun kafirai me kafirci ba zai yarda da kai ba har sai ka bar imani to haka nan mai bid'a ba zai amince da kai ba sai ka yi bid'a irin tasa to ka yi wannan haƙurin a kan ƙyamar da za su yi ma da ƙiyayyar da za su yi ma ya fi maka a kan ran ƙiyama ka zo Allah ya ce me yasa na ganka tare da masu shirka ka ƙibin masu tauhidi ka koma cikin masu shirka me yasa ka koma cikin masu bid'a me za a yi maka a wannan lokacin azaba ce da aibantawa wadda babu irinta to da ai maka waccan da ai maka wannan wanne ne fi saukin kai haƙuri da shi wannan na duniyar ya fi sauƙin haƙuri to kai haƙuri da kyarar mutane da ƙyamarsu da tsangwamarsu da izgilancinsu shine mafi amfani da ka zo ka zama tare da ahalul ishiraki da ahalul bid'ati kawai don su yarda da kai kuma ba za su yarda da kai ba to sai kawo mana wani baiti yake cewa idza lam yakun buddun min as-sabr fastabir ala al-haqq dhaka as-sabr tuhmadu uqbahu yace idza lam yakun buddun min as-sabr in ba makawa sai an yi haƙuri fasfabir to ka daure kai haƙurin alal haƙi akan gaskiya akan gaskiya akan gaskiya ba akan ƙarya ba ba akan ra'ayin wani ba a akan gaskiya to kai haƙuri akan ta zaka sabru wannan haƙurin shine haƙurin da tuhmadu uqbahu zai zama ƙarshen sa abin yabo ne yawa abin yabo ne ƙarshen sa me ƙarshen sa ƙarshen sa shine ka samu yardar Allah ƙarshensa shine ka samu shiga aljanna Allah ya barka ka zauna lafiya ba a wuta ba sai a aljanna wannan abin yabo ne ko abin suka ne amma uƙubar mutane sukan mutane tsangwamar mutane da kyarar mutane kada su taɓa hana ka addini kada su taɓa hana ka bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan shine ƙarshen babi na tara a wannan littafi mai albarka darasinmu na gaba insha Allah za mu tashi a babi na goma fi alamati maradil qalbi wa sihhatihi alamomin cewa zuciya akwai cuta a cikinta alamomin cewa zuciya kalau take babu cuta a cikinta shine babin da za mu tashi nan gaba insha Allah ya Allah muna roƙonka ka tsare mana zukatanmu Allah ka tsare mana addininmu Allah ka tabbatar da mu a tafarkin tauhidi a tafarkin sunna a tafarkin da'a ga Allah dukan abin da zai kade mu daga tauhidi zuwa shirka Allah ka kade shi abinda zai kade mu daga sunna zuwa bid'a Allah ka kade shi abinda zai kade mu daga da'a ga Allah zuwa saban Allah Allah kai mana maganin sa Allah ka gafarta mana zunubanmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum assalam na'am na'am wacce ɗabi'ar eh واستيقنتها أنفسهم ظلما وغلوا نعم مم. مم. to wannan magana ce ta alhukumu alaihim walhukumu alaihim yakhtalif min shakhsin ila shakhs wa min halin ila hal wa min bi'atin ila bi'a yau ba a yi musu hukunci na bai daya kowa da irin halinsa wanda in dai duk mutumin da yake izgilanci ga addinin musulunci to wannan kafirci yau wanda kuma la'alla shubuha ce ta kwashe shi akan wasu abubuwa wani ya ja shi zuwa ga wani ra'ayi bai fahimce shi ba yana buƙatar a faɗakar da shi a nusar da shi yawa kowa dai hukuncinsa ya shafi me yayi me ya aƙidarsa me manhajinsa yawa ba bai ɗaya bane amma dai dukansu ahlul batili ne ba kan daidai suke ba Allah tsali